أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na Minhajul Muslim za mu tashi a shafi na 319 shafi na 319 a hakamuha hakamul muzara'ati hiya wato har yanzu muna karatu akan wato ƙodago na noma shine muzara mun karanta meye shi a musulunci sa'annan za mu tashi akan na uku inda mala ya ce hakamu ha ai hakamul muzara'a hiya awalan an takuna almuddatu mahdudatun muayyanatun ka sanatin masalan thaniyan an yakuna aljuz'u متفق عليه معلوم القدر معلوم القدر كالنصف أو الثلث أو الربع مثلا وأن يكون مشاعا في جميع ما يخرج من الأرض فلو قيل لك ما ينبت في كذا لم تصح ثالثا أن يكون البذر من صاحب الأرض أما إذا كان البذر من العامل فهي المخابرة والخلاف في جوازها أشد من الخلاف في المزارعة لقول جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة لو اشترط رب الأرض أخذ بذره من الحصول قول قسمته وما بقي فهو له وللعامل بحسب ما اشترطه لم تصح المزارعة كراء الأرض بثمن نقدا أولى من المزارعة لقول رافع بن خديج أما بالذهب أو الورق فلم ينهانا فلم ينهانا سادسا يسحب لمن له أرض زائدة عن حاجته أن يمنحها أخاه المسلم بلا أجر لقوله صلى الله عليه وسلم من كان له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه وقوله أن يمنح أخاه خير له من أن يأخذ عليه خراجا معلوما الجمهور على على منع تعجيل الأرض بالدعم إذ فيه معنى بيع الدعام بالدعام نسيئة ومفادلا وهو ممنوع أما ما روي عن أحمد من جوازه فهو محمول على المزارعة la ala ta'jirin arzi bid'a mala yace hukunce hukuncen wato kwadago na na noma na farko in mutum zai ba abinda shari'a ta yi tanadi abu na farko shine ya zama an sanya iyaka zan baka gona ta ka noma shekara daya na ai kaga shekara a zan baka ka noma shekara biyu a zan baka ka noma shekara uku yanda a sanya iyaka dai ba kawai a bayar ba babu iyaka na biyu sharadi na farko kenan sharadi na biyu ya zama wato yankin da aka yi ittifaki a kan shi ya zama an san shi a hekta ɗaya ne na rabin hekta ne a a 2 by 2 ne ba 2 by 2 ake kira ba ake kiran bili 100 by 50 misali inda ake lissafin floating gida ya zama dai an san me za a bada an san yawansa sharadi shine sharadi na biyu wato abinda za a biya abinda za a biya mutum kuma na amfanin da shi zai samu to ya zama ya mamaye dukkan abin duk abin da wato zai tsiro a cikin gonar kar a ce misali za mu shuka dankali mu shuka a gyada mu shuka amma kai za a biya ka da gyada ai magana ta fito ko sai dai ya zama za a biya ka da duk abin da ya fito a cikin gonan don mai don ka a keɓance wani abu nifa wata fanka a nan to a ta daina zuwa nan ne waje na kaɗai ni kaɗai nan za ta sa ha ba a kashe ba na? ita ce dai a ba kashewa za ka yi ba ana so ni kawai kar ta zo waje na ne yawa da haka duk abin da yake zai tsoro da shi za a sanya sharaɗi na biyan wanda za a biya shi sharaɗi na hudu ya zama mai fili shi zai kawo iri an ji mai gona shi zai ba da iri idan aka sanya sharaɗi aka sanya sharaɗi cewa wanda aka ba gona shi zai kawo iri shi zai ba zai kawo irin da za a shuka wato a cikin a wannan gona to wannan ijara ba ta inganta ba in ƙara maimaitawa in ka ba da gona za a shuka kai za ka kawo iri na ba wanda ka ba wa gonar ba na? a bari babar tambaya dan rubuta ta da mai yanzu kana yi wani ma zai nashi sai karatun ya tsaya gara mu kai shi karshen karatu iri ya zama na mai fili ne hausar da ta fito go ba na wanda aka ba fili zai noma na yawa sa'annan idan idan wajen biya shi da ya kawo iri ya sanya sharaɗi cewa sai ya cire irin shi sai an biya shi irin shi kamun kuma a raba abin da aka samu to shi ma bai inganta ba na biyar ba da hayan fili ba da hayan fili da kuɗi mutum ya a ba da hayan fili wato a baka kudi shi ya fi da ka bayar a noma hausa ta fito kawai na baka hayan fili na ka ba ni kudin hayan fili na ban gane biyu ba a ɗaya ce wannan na baka kai noma za mu raba zan biya ka da abincin da aka noma a shi da na ce wannan daban a bayar da hayan fili shi ne ya ce ya fi a ba da a bari a noma ha to me aka ce me ya bayani me na ce dazu malam me na faɗa dazu a wai ina son na ji ya ta yi wannan yana nan kuma haka ne wani sharaɗi ne daban malamar mu gama karatu wannan da na faɗa ɗin yana nan yadda na faɗe shi ba a canza shi aka yi ba abinda mala yake cewa mutum wanda ya ba da hayan filinsa kawai ya fi da wanda ya ba da haya fili a noma ya ce saboda me saboda faɗan rafi idan khadij da yake cewa wajen canji da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wato idan an yi canji da zinari da azurfa wannan ba hana su ba saboda ba iri ɗaya ba ne na shida ana son wanda an fi so idan mutum yana da ragowar fili a gonarsa ya ba wa wani saboda Allah ba sai an ba shi kuɗi ba na ya ba da shi saboda Allah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake da fili don da yake na ƙasa wanda har ya rage daga cikin shi wanda zai shuka to ya ba wa wani ɗan uwansa fi sabilillah na wane zo na ina da fili hekta biyu na shuka hekta ɗaya da rabi kai kuma na baka na rabin hekta ka shuka fi sabilillah annabi sallallahu alaihi wasallam yin haka shi yafi da kuma fadar annabi sallallahu alaihi wasallam ce mutun ya bawa dan uwansa kyauta shi yafi alheri da ya karbi na lada ko a ce a me sunan kudin haya ne na me sunan kudin haya da Hausa a a kudin haya o da hausa kawai da kudin haya to ya fi ka karbi kudin haya sai na bakwai mala ya ce jamhurin a malamai sun haɗa kan wato ba a ba da hayan filin noma a biya mutum da abinci an gane a ce kawai ga hayan fili can an yadda a bayar a biya ka da kuɗi na amma nan ka ba da filin noma a biya ka da abinci ba a yadda ba saboda me saboda ya zama kaman siyan abinci da abinci ya zama kaman siyan abinci da abinci wanda yake daman wajen ribar nasi in an gane musulunci ya hana irin wannan an hana shi ya ce abinda aka ruwaito daga imamu ahmad cewa ya halarta ya ce wannan ana ɗaukan shi akan cewa muzara'a ce ta halarta ba irin ba da fili a baka abinci ba saboda wato wannan musulunci ya hana almadatu rabi'a fil ijara madda ta hudu a cikin sa a yi saƙo dago ko ba shi ne ijara ba na sa ka aiki na biya ka na? me sunan shi da hausa na? ƙwadago shi ne mala ya ce ta'arifuwa alijaratu hiya aƙadun lazimin alaman fa'atin a muddatan ma'alumatan bi samanin ma'alum ƙwadago a musulunci shi ne a ƙulla wani wato kasuwanci wanda wani zai amfanar da wani da wani aiki sananne da wani kudi sananne shine kwadago wane nomomin ka nome min nan a gyara min taya na a kunce min nan zan biya ka kaza na kaga an san me za a yi an san nawa za a biya shine wannan shine kwadago a musulunci to hukumuha al-ijaratu ja'izatu liqawlihi ta'ala لو شئت لاتخذت عليه أجرا وقوله آه إن خير من استأجرت القوي الأمين وقوله على آه على أن تأجرني ثمانية حجج وقول رسول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أؤدي بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولن يوفيه أجره آه ولاستئجاره صلى الله عليه وسلم أبي بكر في, في هجرتهما رجلا خريتا من بني الديل يرشدهما إلى دروب المدينة ومسالكها ما ليتي هكونتين إجارة halarci a musulunci saboda mai saboda faɗin Allah da yake cewa a cikin suratul kahfi wato da Allah yake hikayo a a labarin zulkarnaini da shi da khidir alaihi musallam tafiya da suka yi lokacin da ya yi alkawari ba zai sake tambayin shi komai ba annabi musa afuwan annabi musa kai ka tuna samun baki shi ya gaya mun ya ce mun zirkarnaini wala shi ya gaya mu kuma wani tafka ina ina neman khidir ne da annabi musa alaihi salam na ni tunani na wani abin sai ce manzir karne ni a kuma sai na kama wuya kuri khidir da annabi musa alaihi salam tafiya da suka yi makaranta da annabi musa ya shiga na na ilimi wanda abubuwa guda uku suka faru a ciki wanda ba sai an maimaita su ba akwai jirgin ruwa da aka fasa akwai yaro da aka kashe sa'annan akwai katanga wanda ya gina to a wajen katangan ne yake ce masa ko a'a haka ne ko a wajen katangan ne yake ce masa laushi ita lattakasta alaihi ajira cewa inda ni ne kai da sai sun biya ni wato da kaso ai sai su biya ka ladan abin da kai to wannan dalili ne cewa ana sa mutum aiki na sanan a biya shi lada da kuma faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa inna khayra man ista'jaltal qawiyul amin wannan kuma ya faru ne lokacin da annabi Musa alaihi salam ya tafi garin Madiyana ya je garin madiyana ya samu 'yan mata ba sa iya shan ruwa sun koro dabbobinsu sun tsaya a gefe mutanen gari na ta buɗe rijiya su ebo ruwa su ba dabbobinsu suka gama suka rufe 'yan mata suka koro dabbobi suka zo suna shan kwatamin inda dabbobin waɗancan da suka sha ruwa suke takawa nai musa da ya ga haka sai ya zo shi kadai bayan an watse sai ya ɗaga rijiyar nan ya bude musu mamaki ya kama su saboda sun sanya ake bude rijiya karti ne suke taruwa su bude rijiya amma mutum ɗaya ya daga wannan shi yasa ya shayar da su Allah ya ce fasa qalahu mako sun matawalla ila zilli ya shayar da su sai koma inuwa ya zaman shi ala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir yayi addu'a shike ne zaman sa to shine ɗan matan da suka je ɗaya take suke gaya babansu cikin abin da suke ba gaya shu'aibu ce alaihi salam cewa lashi ita ko a inna khaira manista ajarta ya abatista ajirhu suka ce baba wannan mutumin yana da ƙarfi kuma wajen kiran shi ma gashi gashi suka faɗi sufofin shi za suka ce mafi alherin wato wanda za ka ɗauka aiki shi ne wanda yake mai ƙarfi kuma amintacce da haka shi ma a cewa ana ɗaukan mutum a biya shi aiki da kuma faɗin Allah da yake cewa ala'anta a jira ni samaniyar hijar duka magana annabi musa ne lokacin da suke magana aure sai aka sanya masa sadaki na cewa sharaɗin sadakin da zai biya shine zai yi kiwo na shekara takwas har ma ya ce masa fa'in atimamta ashirar na famin indika wama uridu kuma an ashuka alaika duk da wannan na ya ce baya son ya matsa masa to kuma haka aka yi da kaga ya ya ya ya ya biya sadaki da da ciwo yayi aiki an biya shi da kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa Allah madaukakin sarki ya ce a cikin hadisul qudusi yace salasatun ana khasmuhum yawmal qiyamah akwai wasu mutane guda uku Allah ya ce da ni za su yi rigima ran tashin kiyama Allah ya tsare mu da hadisai da ayoyi da kaji Allah ya ce za a yi rigima da shi fasaran shine kawai Allah zai sa mutum a wuta to da kai rigima da Allah ka ce na ko malaika kai sai kai rigima da shi na babu kawai akwai hadisai da za ka ji ana khasumuhum Allah ce da ni ne za a yi rigima bi ma'ana da adam ba abin da ya iya kawai ya halaka Allah ya tsare mu ya ce mutum na farko wato rajulun uɗiya bi sun magadar mutumin da ya zo ya ce don Allah don Allah a yi mun kaza sai kuma ya yi yaudara mutumin da ya zo ya laɓe da sunan Allah ya haɗa mutane da Allah kuma sai ya yi yaudara to wannan rigima tsakanin shi ne da Allah na? a'a tukuna dai na'am ai an gane idan duk inda ka kai sunan Allah aka ma abu don Allah to ka duba girman Allah ka tsara amana shine magana ka dubi girman wanda ka ce a yi ma don shi aka yi ma sai ka tsare saboda in ka duk wanda ya san Allah yanzu hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari mutumin da ya je wajen mutane tafiya ya zama bai da guzuri ya yanki ya nemi a bashi bashin dirhami dubu daya mutumin ya da zai bashi bashi ya ce amma ban san ka ba ya ce waye zai tsaya maka sai ya ce masa Allah sai mutum ya ce ni ko na yarda da Allah waye garantan ka ya ce Allah ya ce gashi na baka don Allah to don Allah sai idan da ya dawa da shi ba har yaudara da sunan Allah ka gani amma kaga shi ma da yake masanin Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar da ya ce zai zo zai dawo da kudin lokacin sai Allah ya jarrabe shi da ya zo zai dawo da kudin daman jirgin ruwa ake shiga a tafi inda zai kai kudin sai zama babu jirgin ruwa ga kudi ya riko gashi a bakin ruwa da zai je garin da mutumin yake gashi babu jirgi kawai sai ya tsaya bakin ruwa ya daga kai ta ji masana Allah ya ce ya ubangiji ka sani wannan ba Allah da zai bani kudin na ya ce wa ya tsaya min na ce Allah kai ne waye garanto na Allah na ce kai ne ya ce to sai nemo katako sai ya tsaga sai ya bude sai ya rufe sai ya sa kudi sai ya jifa a ruwa ya ce Allah ga kudin shi a kai masa ta ji mummune kai zan ka za kudin limewa za su yi don dama kai ma da ka sa ba ka masan ba ka masa da za a kai ba ka samu matsalinmu yanzu ke ne duk addu'o'i ma abin da ya sa kaga da yawa muna addu'a muna kan ba a karba wallahi kokonto ne Allah ba ya san kokonto eh su da imani da imani suka yi kuma addu'a mafi mafi karfinta shine imani kai da Allah zai ma sai ma shi ba Allah ba abin da ya gagare shi amma kana yi kana ba ka dai faɗin mai a ranka ba na amma kana yi kana kokanto kana yi irin na malamin allo wani malamin allo da ake ba mu kisa cewa ya ebi ɗalibai zai je da su karatu wani ƙauye aka zo ga ruwa ya kawo gashi ba kwale-kwale shi ma sai ya ce wa yara duk kowa ya zo ya fatiha ya hau ruwa ya wuce yaro in ya gama wala dalin kawai sai taka ruwa tak tak tak tak sai tsallake duka ana ta yi wala dalin kawai sai a tafi duk yaran suka kare saura mala yaran sun haura suna can suna jiran malam wadda hassan ya rike daya ana ta jiran malam da ya sa ruwa zai dawo da ya sa kawa sai kuma ina kuma zai lime da zai lime sai da aka jira jirgin ruwa ya zai shiga saboda kokonto shi ne matsalan kokonto duk in ka duba sirrin addu'an magabata duka yarda da allah allah shi ne kawai sai shi ne za ka ji abin har ma wani abin an gaya ma sai ka ringa tunani anya saboda kai matsayin da kake da shi kama hakan zai yi alalin wanda ya fi shi ma ya yi ne to shi ne na, na, na, na, na, na, na biyu wanda za su yi rigima da Allah Allah ya tsare mu shi ne mutumin da ya sai da ɗa ya sai da ɗa ya ci kudinsa kun san da zaluncin da ake yi da sai mutane suna gona a lokacin ana sai da bayi sau sai mutum ya zo yadda dai ake sace mutane yanzu sai mutum kawai ya zo ya sace mutane ɗaure su da igiya sai je kasuwa sai sai da su a matsayin bayinsa don lokacin yayin bayi ne wasu mai bayi zaman za ka kawo bayinka ka zo kasuwa ka sayar kamar yadda ake sai da rago to wannan 'ya'ya ne ba bayi ba zalunci kawai duk wanda ya kama wani ɗa ya je ya sai da shi ya ci kudinsa wannan shi ma rigimarsa da Allah za a yi ka kenan masu kama mutane a jeji na? eh dukansu rigimarsu tana nan zuwa ranar lahira Allah madaukakin sarki ya tsare wanda aka kama yanzu nan malam Suleiman yake nuna mun dan uwanmu anan mai sai da mayin POS anan har an sake hoton shi cewa in ba ga suna a tsatsaya kan shi da bindiga cewa in zuwa juma'a in ba a kawo kudi ba za a kashe shi na? mala ahmad eh a un me wannan mai fiwa da ka gani yana kallon daidai ne a zamfana ne? to allah ya tsare shi shi kisan nan da ka gani fa ba a kashe mutum sai kwanan shi ya kare wallahi musulmi ya san wannan ya kudurta wannan duk duniya za su taru wallahi ba za su kashe ka ba sai kwanan ka ya kare idan kuma kwanan ka ya kare ba yadda za a yi na na ba so na ana biya kudin masu na kashe mutane na yawa kawai Allah ya tsare su Allah ya maida su cikin iyalansu na, na uku annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mutumin da za su yi rigima da allah ran tashin alkiyama shine mutumin da ya sa wani aiki ƙwarago ya sa wani aiki mutumin ya yi aikin da aka sashi sannan ya hana shi kudin aiki an gane mutum ya sa mutum aiki ga sharaɗin da aka yi zan biya ka dubu biyar zan biya ka dubu uku ko mutum ya yi aikin amma sai ya haƙi zai biya akwai waɗanda suke da wannan ɗabi'ar na ba wani lagos ko ina akwai wani wani ya ce kamar lagos ko ina ne akwai su cin amana ce kuma sai sun biya za su yi rigima da allah ran tashin alkiyama sai ce sa'an nan da kuma saboda wato ɗaukar nauyi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi na na tare da abubakar suka ɗauki haya lokacin da za su hijira na na wani, wani mutum abdullahi bini bini uraikit abdullahi bini uraikit sunan shi shi annabi sallah ba musulmi ba ne annabi sallah sallama da shi da abubakar suka ɗauke shi haya saboda yana da yana da amana irin ta wancan lokacin kasan wani lokaci in ka duba tare laraba da kunya da amana da faɗin gaskiyarsu har ya fi na wasu musulmi yanzu to akwai wanda ba sa ƙarya wallahi ba sa ƙarya kafiri ne amma ba ya ƙarya ya zo a cikin tarihin musulunci lokacin da a farkon hijira da aka yi zuwa habasha lokacin da mutanen kafiran maka suka tura wanda yake jagorantar su ne ja'afar ɗan abi ɗalib aka tura delegation daga, daga makka kafiran makka cewa a je a gaya wa sarkin habasha waɗannan mutane ba 'yan goyo ba ne wato ya bari a dawo da su lokacin da sarkin habasa ya sa wakilin nasu ya yi bayani cewa waye annabi sallallahu alaihi wasallam mai musulunci duk abin da ya faɗa haka yake shi bayan ya musulunta mai bayani yake cewa ya yi ya yi ɗan samu wani waje da zai soki manzan Allah amma ya ce ya rasa har mutum ya tambaye shi yana cika alkawari ya ce eh duk da alkawarin da muka yi da shi ya cika amma akwai wani ɗaya yanzu mun yi lokacin bai ba ba mu sani ba ko ko zai warware ko zai cika a shi ne ai ya ce duk na baya an cika amma dai akwai ɗaya shi ne ba ya ce ɗan na ya samu ya ɗan kamar faɗa wata magana mara kyau kaga yanzu da mutum ne kawai zai ta shirga ƙarya tun da ba ka san mutum kawai ka yi ta faɗa abin da ka ga dama a kan shi daman shi wannan da suka ɗauka sun ba sun ba shi shi ya biyo su suka ba shi saboda masanin hanya ne shi abdullahi bin urekit wato masanin hanya ne kuma hanya lunguna inda ba za a kama ba za a gansu ba da aka suka ɗauki hayan shi lokacin da suka shiga gari sau sai suka ba shi dabbobinsu dabbobinsu sai ya koma da shi ya koma da su suka ce bayan kwana uku da asuba sai ya zo da su sai su tafi kuma haka aka yi ya cika wannan alkawari tare da da shi akwai rafi'i wanda baran gidan baran gidan sai na abakar ne shi kuma kiwo yake yi shi ne shi kuma yake zuwa cikin dare sai ya bari kamar ya yi dare sai ya lallaba sai ya kai wasu manzan Allah sallasar da sai ya abokar nono su sha suna gari sau haka aka yi wannan kwanaki uku har suka yi hijira to wannan haya suka ɗauke shi kuma suka biya shi don mai dai nuna musu hanyoyin da za su bi ba tare da kafiran makasin gansu don sun san cewa an riga an yi sanarwa in kun duba shi ne an bi su akwai wanda ma ya gansu ya gansu ba yadda zai iya ne lokacin ba bai musulunta bai ce bayan ya musulunta shi ma yake bada labarin abin da ya faru ya ce ya gansu har ya tunkare su amma sai ya ga wani zaki zaki ya tunkaro shi sai ya koma baya iya zuwa wajensu yawa ya ce sai da ya je su da kai suka kira shi kamin ya ga zai samu sauki ya je da yake kiransu ne har suka yi magana da shi suka yi magana da shi ya koma ma magana kama su shuruduha ma'rifatul manfa'ati ka sukunar dar aw khiyalati saw masalan iz hiya kal bai'i wal bai'u la budda fihi min ma'rifatil mabi' mala yace sharudan ita ijara dole ne a san amfanin da za a da za a samu ko za a yi misali a ce zaman gida ne za a yi ko ɗinki za a yi na a yi san aikin da aka ɗan a san ɗinki ne ya ce saboda irin wannan duka ijaran kamar kasuwanci ne ya ce kuma a kasuwanci dole a san me za a siya na yawa ba zai aka ba a san me za a yi ba na biyu ibahatul manfa'a fala ya juzu isti'jaru amatin lil wada'i aw imra'atin lil gina'i aw nauhi masalan aw ardan litubna kanisatan aw muhmaratan mala yace sharadi na biyu shine ya zama abin aikin da aka dau mutum aka bashi ya zama aiki ne na halal don haka bai halarta misali a ce a yi haya na mace don aje a yi zina da ita mutum ya ce a shi ma biya na? to bai halarta saboda zina haramun ko kuma a ɗauki haya a biya mata ta zo ta ringa waka shi ma bai halarta ko a ɗauke haya na masu kukan mutuwa jahiliya suna yi yanzu ma arna suna yi za ka gan anwa mutum mutuwa sun sai shafarob a ido sun je suna kuka sun dauki gawa suna rawa na suna rawa da ita a mutum in ya gani sai ya godiyo Allah da ya yi shi musulmi eh ai rawa kanan gawa ina ruwanta da wani rawa da wani rawa mutum yana ta yana fama da inda ya tafi inda ka ga talabijin ana ko jarida ana buga mutum ka ga mutum shekara 99 shekara 98 shekara 100 ya mutu amma yana kafiri sai ka gode ma Allah kasan duk wanda ya mutu yana kafiri ya zama dan wuta har abada in ji Allah fa ya mutu wa huwa kafirun fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun haka kafirci wanda ya mutu yana yi dan wuta ne shi yasa in mutum ya kalli wannan ya tuna shi musulmi ne shi kada ya ishe shi dadi a duniyar nan wala ya ishe ka ka ji daɗi kai musulmi ne shi yasa rashin tuna wanda yake sa da wasu abubuwa su ringa damun mutum amma ka tuna kai musulmi ne ai duk sauran nafila ne in Allah ya baka musulunci fa ya ƙure ma kyauta Allah Allah ya ƙure ma gata ya ƙure ma kyauta in ya hana ka musulunci kuma duk abin da ya baka bai baka komai ba duk abin da ake a nan duniyan kafin ka zo mutuwa ne ba Allah kafin mala'ikan mutuwa ya zo ne duk sabgar da ake da zarar mala'ikan mutuwa ya zo duk sabgar ta kare eh sai ya zama shi yasa Allah yake mana dokaciya yake cewa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron da za ku koma wajen Allah a ciki ranar da duk kowace sabga an daina yi da kai kama daina ganin duniya ka san in mala'ikan mutuwa ya zo kan mutum idan shi canzawa yake ba ya rufe ake ba a ba duniya kake gani ba ba duniya kake ciki ba sai sai Allah ya juye idanka sai ka daina ganin komai na duniya sai mala'iku wallahi kana duniyan kuma kana gidanka amma baka ganin komai na gidanka baka ganin yayanka baka ganin matanka baka ganin komai gangon gidanka ma ba ka gani kawai sai mala'iku a jere wani ya gansu farare da fararen kaya abin ban sha'awa Allah ya samu gansu wani ya gansu da guduma wallahi Allah kiyaye wallahi da kayan bugu jira kawai suke aiki a fara aiki eh ai wani kamun a zararin shi sai amma dukan tsiya Allah baka ji Allah na ca walau tara izi ya tawaffal lazina kafarul mala'ikatu yadribuna wujuhahu wa adbarahu tuka suke musu na na sosai ba mutun kashi ka mala'ikan daukaran ya fito yazo wannan a casa mutun ne kahun a zo a cire rai shi Allah kiyaye da haka ya ce ko kuma mutum ya ba da ƙasa wanda za a gina wato ko ya zan ƙasa ce wanda za a gina coci musulmi ba a gina coci jama'a ko aikin gini kake aikin gini haramun ne ka je a ɗauke ka ka gina coci in ƙara faɗa na yawwa ka san dai aikin gini ko? to haramun ne ka je ka gina coci ka je ka gina duk abin da Allah baya so ko gidan rawa aka ce ma nan gidan rawa za a yi haramun ne ka gina kar ka ce wai ba ruwanka kai kawai dan haya ne za a biya ka dan ruwanka to waya ce hotel fa shi za ka zo tambaya bari sai mun gama karatu saboda ai hotel suna ya tara akwai wasu abubuwa wanda idan Allah maɗaukakin sarki ya sanar da mutum to abin yana juyewa ya zama haram idan ko bai sani ba shikenan kuma akwai abu- akwai abubuwa masu bakin damo a musulunci to sai ana hukunci da inda aka fi karkata sauran kuma sai a barwa Allah amma ya coci ba wani abin da coci coci sunanta coci ka san me za a yi na? yau ka san me za a yi wani kafinta ya taba tambaya cewa an ba shi rufin coci ya ce kai Eh, ya zai ya ce ba za ka rufa ba domin hatta neman kuɗi Allah maɗaukakin sarki da ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa duk ya shiga ciki ku yi taimakeke ne akan bin Allah ai in ka je kai aiki mai kyau aka biya ka ai za ka ringa samun lada eh bayan an baka ba me yasa aka ce in za ka aiki eh, inna la yuhibbu idza a- a- amila ahadukum amala an yutqinahu ai wannan ibada ce in an dauke ka aiki kai kafinta ne ana so ka tsaya ka yi aikin da amana na duk inda ya kamata ka buga kusa ka buga duk inda ya kamata ka gyara ka gyara kai ya zo ya tashi wani aikin lada kake yi? duk abin da ka sani na na ka tsare amana lada kake samu kuma a biya ka kuɗi kuma a ci gaba da a baka lada kamar yadda in ka buga mu mutum kwano kwana biyu ya tashi ka ci amana tunda ka san zai tashi ka lallaba ko kana gyaran mota kai makanike ne ka san cewa inda ka liƙe mutum yana tafiya zai iya dillewa ka liƙe masa ya tafi ka ci amana dole ka tsaya ka samar abin da ka san yana da inganci abin da ka san yana da kyau gwargwadon iya iliminka a wajen Allah Allah ya sani shi yasa wannan amanar da ka rike ibada ce a duk abin da kake yi ba a san coge a musulunci eh ba yadda ba duk inda mutum ya yi coge duk abin da ya faru yana kansa idan mutum mai gini ne sai ya je ya yi coge wajen siminti ya sa gini bai yi da ƙarfi shi kenan mutane suka zo suka shiga sai gini ya faɗi ya suka mutu kana ga mai ba ruwan shi wallahi da ruwan shi duk mutanen nan shi ya kashe su Eh, haka yake ai kamar duka abin da yake dole ne musulunci dole ne mutum ya yi abin da yake daidai ya zama ya ba da haƙƙinsa wannan kuma sai a barwa Allah amma duk da ya abin da ya san cewa lallabawa ne to musulunci bai yadda ba ko gidan giya wani mutum zai yi gidan giya ya kira ka ya ce ka zo ka gina mana haramun ne idan ka gina za a ci gaba da tsine ma tsinin Allah na kanka har har har abada ko gidan kwallo ko gidan kallo eh na ko ko stadium ko gidan drama a shine gidan kallo duk wani gida da ka san sabon na
Ana kamar da zai jira da ake na hawa mota. Sai mutum ya yi doni haka a cewa kamar sai ya ce zai je na kuɗi. To ya ga wani basu da kuma ka masu garanti da ɗauki nasu da sallame sai ya je zuwa mai da wani sai kama ya ce. Kamar an je sai mutum ya ce. To yanzu ya za su yi tsakani da masu kuɗi. Shi zai biya su kuɗin su ko da ya za su yi tsakanin su.
na a musulunci a musulunci a musulunci kuni na fara sau uku ko idan fasin idan direba ya yabi mutane a mota mota ta je ta lalace duk inda ta lalace kudin inda ya ɗauke su ya yi tafiya zai cire
kudin daga inda ta lalace inda za su je zai biya su an gane hausan misali yanzu a tashi a ce za a je kaduna allah kiya mota ta tashi daga nan sai ta deji dai misali sai ta lalace to haƙƙinsa shine kudin abuja zuwa jere zai ɗauka amma jere zuwa kaduna haƙƙin kowa ne sai ya biya shi babu ruwan ina ya kai kudin ba ruwan fasinja ina ya kai kudin mai ya sha zubarwa ya yi sadaka ya yi ina nufin akan ya sa ba abin da ya hada su da shi wali man ja a bihi hulu ba'i ga alkawarin da aka yi na shi za a cika da haka dole sai ya cika wannan inda ya dauki alkawari zai kai su in bai cika ba duk abin da ya rage haƙƙi ne sai ya biya su in bai biya su duniya ba zai biya su lahira wannan shi ne da ake musu amin amin shi ne karatunmu na gaba shi ne ma karatun na gaba canjin bashi shi ne hiwala ko hawala ko hiwala shi ne mutum ya canja bashi mutum na bin wane dubu goma shi kuma wani na bin shi dubu goma a shi yana bin wani dubu goma shi kuma wani yana bin shi dubu goma sai ya ce to kana bi na dubu goma shi malam ina bin shi dubu goma da haka na haɗa ka da shi dubu goma wajensa ya baka akwai yadda sharaɗin musulunci ya yi cikin sharuɗan guda ɗaya zan faɗa shine zama na farko na yadda ni ɗin ya wanda ake canji ake so a cire ya yadda sa'annan shi ɗin na tabbatar zai iya biyan dubu goma ba ya kaga sai mutum kaga ya gagara biyan ka ba ka je ka ce wani cewa ga shi ka haɗa shi da shi a'a akwai shaɗiɗa za a zo karanta na'am na'am ba abin magana ne? oh to bari ya sai baka ba shi na ji mai ke ba alaikun na'am to event center wallahi suna ya tare kuma yana da bakin damu idan ya zama amma national mall ba event center ba shi ɗakin taro ne na ɗakin taro ne kuma shi ake ana mitin ana wa'azi ana na ana tafsiri na so abinda ake yi a sani na kawai ita ce walima na na saukan karatu amma yanzu kaga wanda zai yi rawan gargajiya zai je ce a ba shi haya na shirin musu na a kaga ba a yi ba za ma ba ka da kaga ba ya sha bamban da iban santa iban santa wajen cashewa ne na yau za a yabo ganguna a yabo masu rawa a yabo masu saɓon allah iri iri da ka gaba za ka ce national mosque akwai event center a ina gyara man ne ai an gane yawa da yawa an sha zuwa wasu za su zo za su yi abu wanda yake asali duk abin da ya saba musulunci ba a yarda a yi sai dai wanda suka yi kuma ba tare da an san shi za su yi misali to kaga ya sha bamban da event center event center waje ne kawai na sheƙi aya na za ba abin da za ka ba za a yi ba wasu abubuwan kowa ya san cewa haramun na za a kawo mata tsirara suna rawa kowa ya san haramun na abubuwa da yawa za a iya kama a yi caca na duka da haka duk abin da ka sani in ka san ka irin wannan to sai ka kiyaye in har za ka iya kiyayewa sai ka kiyaye kada a saba wa Allah a wajen da mu wallahi in aka saba Allah kana da commission ɗari bisa ɗari shi ne abin da musulmi ya kamata ya sani kuma musulmi ya gane rayuwarsa tana da banci da rayuwar kafirai yawa su ba su da haram su kuma za su iya yi amma kai ba haka ba ne akwai idan mutum akwai baya da ƙura wanda mutum in ya yi duk abin da ya bari yadda ka ji ana cewa an ka mutu ka bar masallaci ka mutu amma da mun zo mun yi sallah sai a tattara ladanmu a baka amma ba namu za a ɗiba ba a irin ladan da aka ba mu sai kai kuma kana kabari ana baka ai kaga wannan gara basa ce to haka nan idan muka zo muka saba wa Allah inda wajen saban Allah ne za a tattara zunubin da muka yi kai ma a baka irin shi wata rana wasu mutane da kabiran buddha sun zo talakawa ne suna sanye da rigan fatu har ma sun yayyage in ka gansu abin tausayi ga alamar yunwa suka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam na zaune a cikin sahabbai yana kallon su mai ruwaito hadisi ya ce sai muka ga fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam ta canza muka ga damuwa a fuskarsa ya tashi ya shiga gida ya dawo sai ya ce wa mutane jama'a ku yi sadaka kowa ya je ya kawo abin da zai iya sahabbai ba su da ba su da shi masu shi ɗan kaɗan ne kowa na tunani ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana so a yi sadaka ga shi babu amma kowa yana tunanin me zai iya bayarwa sai wanda ya tashi ya shiga gida wani da ya shiga gida sai ya tuna ai yana da hatsi sai ya ego abin da yake da shi sai ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zuba da wani ya gane ya ce ashe hada hatsi ake nema sai wanda ya tashi na ya je ya kawo hatsi ana ta zuba hatsi ana ta zuba hatsi hatsi sai da ya dala a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani sai ya je ya kawo tufafi ana zaune ba a san cewa ana bukatar da wani ya kawo da aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce kuma ba sai wani ya ce ah ashe ma ana karɓar riga sai wani ya tashi wannan aka zo aka tara riguna marwayacin hadisi ya ce fata halala wajihu rasulillah sai kawai muka ga fuska annabi sallallahu sallama tana sakewa shine sai ya ce man sanna fil islam sunnatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah mu mutumin da ya kaga wani aiki a musulunci hanya mai kyau kaga wanda ya so makawo hatsi ya sannata sadakan hatsi to duk wanda ya sadaka irin wannan za a dinga bashi lada tashin kiyama haka nan wanda ya kawo daga sai ya ce kuma man sanna sunnatan sayyi'a falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyama wanda kuma ya kago wani abu mara kyau to duk wanda ya irin sa yana da zunubin sa har tashin alkiyama me yasa kaga kabila annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu inda za a kashe wani a duniyar nan face kabila yana da kaso na zunubin kisan kai yanzu duk mutane da aka kashe a zamfaran nan kabila yana da na rabansa mutane da aka kashe a maiduguri kabila yana da rabansa su kigali su burundi su ina ne ga wannan aiki ya samu dan adam da haka yana da shi allah ya kiyaye shi yasa duk abin da mutum zai har in ko neman kuɗi ne ka duba ka ga allah ya yadda wanda Allah bai dawo mutum ya haƙura Allah zai baka arziki ta wani waje can na'am ah ya haƙuri gashi nan daga shi sai ya baka na'am ra minti hudu na'am
ya halatta kamar gwamnati yanzu a 只要我来的事情，完成这个。
ko a Mak- ko a makka na biyu mama jigawa mama na na jigawa
na na mutum ya yi kinka ne ba ya yi da sai da ko wata sai su yi tsara ka zo ka kawo quotation ba ka ja ba mutum amma da na gina hotel ko sports complex to shi ma ya kamata mutum ya duk ana ciki duk ana ciki wato duk abinda duk abinda ga wanda za ka bacin duk abinda ka san cewa na sabala ne ko za ka samu kuɗi ka bari wannan shine ka'idar musulunci in dai sabon Allah za a yi ka gyara abin ya zama sabon Allah za a yi ko za ka samu kuɗi ka bari kuma wallahi idan ka bari duk abin da ka samu sai Allah ya baka kuɗi fiye da ninkin ba ninkinsa wannan al- haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ga wani waje da zai samu kuɗi sai ya ga Allah baya son abin nan sai ya bari to Allah zai mar canji da wanda ya fi shi alheri eh la Allah lafiya amin da sauran abubuwan ne amin Malam tambaya ta guda biyu ce.
na Ta farko kamar yadda yadda muke Najeriya ba addini ne ba. Sai da wani kamar shugaba ko gwamnan da aka samu gwamnatin addini a can. Tunda kowa na addini suna kawo bukatar su. Ya musu afuro ya amince a yi. To idan gwamna da irin wannan jihar ko shugaban kasa ya sa hannu kan gina coci. Tunda suna da haƙƙi mutanen shugabanta ya amare yake.
Na.
Tambaya ta biyu malam.
ya gina coci mana
ta
a kaji ai mun wuce wannan al'amarin kenan ya gina coci da kuma kamar yanzu irin masu tsare da kwastin ko mawaka ko dai wanda suke raga ɗan jagara haka a zaɓe shi sai suka tallata shi sai yanzu kuma sai ya kunta ta ko ya tsawala ko kuma kaucewa tattabakin ubangiji suna da hannu ko kuma ya al'amari suna da hannu dumu-dumu hannu ma dumu-dumu na? ƙwarai da gaske ai kaman kuɗi ne da ake ba mutane su yi zaɓe kuɗin zaɓe duk wanda ya karɓa ya ci haram ko ba ku san wannan ba ne? wanda aka ba shi kudi na zaɓe don ya yi zaɓe ya ci haram ba ku ce kome ba Ha? Na ba ba za ni. ai zaɓe zaɓe zaɓe abinda za ka yi babin larura ce kuma babin amana ce don me za ka zaɓi shugaba sai an baka kuɗi na nufin ba zaɓen za ka yi ba ke kenan wanda bai cancanta ba ma in ya baka kuɗi za ka zaɓe shi ai ai daman cin amana ce don nan haka yake Allah ya tsare mu na ƙarshe assalamu alaikum salam.
alaikum wa rahmatullah Allah ya kara mana lafiya da
Amin.
Malam malamin nan wannan shi wanda ya ce Allah ya tsaya masa din nan. Wannan kuɗin da ya bayar ya sa amma abin ya isa gare shi.
ya isa hadisi na nan a cikin bukhari a'a an gama an gama sai dai zan karasa wannan hadisi na nan a cikin bukhari lokacin da ya sanya shi wancan bawan allah ya je ya jira ya jira bai gani ba shi ma ya gama shawara zai tafi shi ne sai ya ga katako ya ce to ai gara tun daga katako ko girki ya je ya yi shi ne sai ya ɗauka da ya je yana fasawa sai ya ga kudinsa ya ƙirga su ya gansu cas kuma bayan wani lokaci mutumin ya zo garin ya su- sai mutumin da zai zo garin sai ya sake riko kuɗi niyarsa shine ko da mutumin ya yi ƙarya ya ce bai gani ba ba zai ce dole ya- dole ya aiko ba sai ya zo da niyyar bari in ya ce bai gani ba ko ƙarya yake zai ƙara biyan shi ya zo yi gidansa ya ce to kaji kaji kaji abin da ya faru ya ce allah ya kawo min kudina kaji kaji na samu kudina alhamdulillah shi kenan ƙwarai da gaske allah ya shirya da mu sallu ala nabi kari allahumma salli ala muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم wannan ko waɗannan bayan Allah zan ce da wanda muka san su da wanda ba mu san su ba wanda suke hannun mutanen nan mu karanta fatiha Allah ka tsare su Allah ka kubutar da su Allah ka dawo da su cikin iyalansu lafiya mu kuma da mu da zuriyarmu da 'ya'yanmu da jikokinmu Allah ka tsare mu da dukkan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka tsare mu karanta fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قل بنا يا لطيف يا عليم